العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu wannan halka ta mu mai albarka yau muna 24 ko ga watan takwas alif dubu biyu da goma sha bakwai don ci gaba da karatunmu na wannan darasi mai albarka na alkawa'id fikhiyya li fahmin nusus shar'iyya na al-sheikh al-allama عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رضي الله عنه ودا يو بمشيئة الله تبارك وتعالى وفضله ومنه وعونه زام تاشي أبيتنا أكو من كرنت بيتك بيو لورادا إعواد أكي أكبار تاريه نشيمي ونا للتازي a zaman farko saboda haka za mu ƙarisa mukaddima ɗin nake tunani insha Allah a wannan halka ta mu ta biyu za mu rera baitukan saganin daga bisani mu fassara tare da yin bayani insha Allah
ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وعليه وصحبه الأبرار الحائز براتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك وابدرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فارس على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر
alhamdulillah wannan su ne baituka wato ciko na mukaddima na wannan littafi shi wannan shehi al'allama abdulrahman ibn nasir al-sa'adi a wannan baiti na uku bayan ya yabo ga Allah wato jalla jalaluhu a baituka da muka wuce ya ce alhamdulillahi al'aliyyar arfaƙi wa jami'ar ashiyai wal mufarriƙi ذي الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة bayan ya gama wannan yabo ga Allah da jinjina gare shi sai ce thumma salatu ma'a salamin da'imi ala rasulil qurashiyil khatimi thumma sannan as-salatu ya biyo da yin salati ma'a salamin tare da aminci ma'ana salati da salami kenan da'imi tuturtacce ma'ana na har abada salati da salami din wadda ba yankewa har abada alar rasuli ya tabbata akan babban manzon nan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam al-qurashi wanda yake da ƙureshi alhatimi wanda yake kuma cikamaki na dukkanin annabawan Allah gabaki ɗaya da manzanni kamar yadda dai wato ya tabbata da nassi na ƙur'ani da kuma hadisi na shi shugaba alaihi salatu wassalam abinda ake kira salati da yake tumma salatu din nan shi salati yabo ne wato in ya taso daga Allah zuwa ga manzon Allah yabo ne yake yi akan annabi din ma'ana a cikin mala'ikunsa maɗaukaka shi ne ma'anan salati kuma dukkan alkhairi na tabbata yayin da shi Allah yake yin wannan salati akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daɗa mai darajoji da ɗaukaka shine ma'anan salati ɗin da yake yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam mu gabaki ɗan halitta da mala'iku da mutane kenan da duk wani wanda yake salati muna yin salatin ne ta hanyar roƙon Allah ya yi mu ba wani muke yi ba Allah shine kaɗai ke yi wa annabi salati baka da iko ka ce wai kai zaka daga annabi daraja ka ɗaukaki darajar annabi a'a zaka roki Allah dai ya ɗaukaki darajarsa shine Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin da ake yi din nan kana roƙon Allah ne yayi wannan ƙarin daraja da ɗaukaka ga shugaba alaihi salatu wassalam shine ma'anan salati da muke yi amma ba wai mu muke ba don haka ma baka cewa sallaitu ala Muhammadin baka isa ba sai dai ka ce Allahumma salli kai babu naka a ciki shi kuma cewansa ma salamin ma'ana salam din wato aminci kenan tare da aminci din akwai wato tunkuɗa na sharri da illa duk wani aibi da duk wata illa duk wani sharri in an samu aminci to zai tafi gabarin wanda ya samu aminci din to shine aka roƙa Allah ya yi salati da kuma aminci din akan shugaba alaihi salatu wassalam alar rasuli da yake din nan bisa babban manzon nan annabi Muhammadu sallam ar rasul ma'anansa ar rasul din shine man u'iya ilaihi bi shar'in wa umira bi tablighihi shi ake cewa ar rasul wanda aka umurce shi ko kuma wanda aka yi wa wahayi zuwa gare shi da wani wata shari'a sabuwa ya zo da ita zuwa ga mutane aka umurce shi kuma ya isar wa mutane wannan shari'a din da aka mai wahayi wahayinta din ya isar da ita ga mutane to shi ake cewa rasul domin kullu rasulin nabi wala aksa duk wani manzo annabi ne amma da ba duk wani annabi ne manzo ba an gani kullu nabiyin siddiqo wala aksa duk wani annabi kuma siddiqi ne amma ba duk wani siddiqi ne annabi ba duk wani manzo annabi ne ba duk wani annabi ba ne manzo duk wani ulul azmi manzo ne annabi ne siddiqi ne amma ba duk wani manzo ba ne yake ulul azmi to haka dai abubuwan suke yace alkhatim din nan kuma shine wadda Allah ya cika annabawa da manzanni da shi babu wani manzo da zai zo ko annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Qur'ani ya tabbatar ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatim annabiyyin shine cika makin annabawan Allah gaba daya to sai ya zo a baitin gaba yake cewa wa alihi wa sahbihi al-barari al-ha'izi alha'izi maratib alfahari wa alihi Allah muna roƙonka wannan salati da salami ka game shi da iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ka gama shi kan kuma sahabbansa al'abarari nagartattu mutanen kirki alha'izi waɗanda suka tarar da maratib alfahari duk wasu darajoji abun alfahari wato duk wata daraja ta bugan kirji a yi alfahari da ita sabon manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun tarar da ita ha'izi daga haza ya tara to wa'annan sabai sun tarar da dukkan martabobi dukkan darajoji alfahari na abun buga kirji ai alfahari da su to alu anan yana ɗaukan in an yi umuminsa gaba ɗaya wa alihi ana yana ɗaukan dukkan mabiyan annabi Muhammadu sallam daga zamaninsa ha zuwa busan ƙaho kowa ya shiga nan yana iya ɗaukan haka in an yi umumin lafzi kenan halun nabi kullu taqiyin kenan duk wani mai tsoron Allah mabiyin manzon Allah to ya shiga ciki amma in an ce za a keɓe to ana nufin wayanda aka haramta wa sadaka su ne ko kuma dai kafin nan alu aliyin alu aqilin alu ja'far alu abbas alu hamza wayannan wanda suka biyo ta nan in an ce za a keɓe su ne ake nufi amma akwai wanda suka fi su daraja su ma su ne wayanda aka haramtawa cin sadaka banu hashim kenan su din ma akwai first class wanda suka fi kowanne a cikin su din su ne sayyidatuna sayyidatu nisa'il alamina fatimatu zahra ummul hasanaini da hasanaini din da kuma abul hasanaini din imamu ali radiyallahu anhu wa karrama Allah wajhahu wa inna sune first class a cikin ahalu ko alur rasuli sallallahu alaihi wasallam da ka wa alihi din yana iya daukan dukkan mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addinin nan har zuwa tashin duniya wa sahabihi da kuma sahabbansa to kaga in ana nufin mabiyan manzon Allah gaba daya sai aka zo aka sake cewa sahabi to me hikiman yi fadin haka a me hikiman in dai a wa alihi yana nufin dukkan mabiyan manzon Allah su sallam gaba daya wanda suka bi shi kan addinin musulunci sai aka sake cewa wa sahabihi sabon sa ba cikin mabiyansa suna ciki to me hikiman fadin haka na saboda na ai bayani waya gano hikima saboda su zaɓaɓɓu ne na ciki daga ciki to dalilin dai shine abinda ya sa wato an yi adafi ne na alful khasi alal am alful khasi alal am sahabbai sun shiga cikin al in ana nufin atba'un nabiyyi ne sallallahu alaihi wasallam amma adafin su ƙara wato conjunction da aka yi ma'ana aka ƙara su bayan an ce alu din babin adful khasi ne alal ammi saboda maziya da ɗaukaka na ilimi da aiki da shi da kuma tsoron Allah cikakke da suke da shi sama da kowa so saboda haka ne aka biyo da su aka yi adaful khasi alal ami aka ƙara wasu keɓantattu akan ami bayan an gama kowa ya shiga sai aka kawo su saboda me saboda su ɗin na daban ne wanda abubuwa da suka tara na ilimi da ɗaukaka da darajoji da suka tare wanda ya isa abun alfahari duniya da lahira na abubuwan da suka tare din shi ya ba su wannan daraja su sahabban manzon Allah sallam kamar yadda su din kansu class class ne su sahabban kansu wasu sun fiyo su domin abin da ake cewa sahabi shine man zamanan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala zalik man zamanan nabiyya wa ra'ahu wa amana bihi wa mata ala zalik wanda ya zamani da manzon Allah ya ganshi ko annabin ya ganshi sannan ya yi imani da manzon Allah sallam sannan ya mutu kan imani to shi yake cewa sahabi to wannan mutum duk abun da za ka yi in dai ba irinsa bane kai to har abada ya fi ka ko kai waye ya fi ka in dai bayansa ka zo to ya fi ka kawai tunda na ce shi ɗin kansa su ɗin wasu sun fiyo su first class a sahabbai su ne guda hudun nan sayyiduna abubakrin sayyiduna umar sayyiduna abubakar Uthman sayyiduna ali babu wanda ya kai su hudun nan bayan su sai talhatu sai sa'adu sai zubairu sai sa'idu sai ibn aufin sai sayyiduna amir wa'innan guda shida in ka hada su da wa'incan su kuma kaf sahabban manzon Allah ba wanda kai su daraja su ake cewa al-asharatul mubashsharuna bil janna eh al-asharatul mubashsharina bil janna wanda aka yi musu albishir da shiga aljanna bayan su daraja mai bin su hawa biyu na uku kenan ko hawan farko guda hudun farko hawa na biyu shida sittatul baqiya in ka hada ya zama al-asharatul mubashsharina bil janna to hawa na uku sune shuhada ubadrin wanda suka halarci yakin badr sune daraja ta uku a sahabbai masu bin su sune wanda suka halarci bai'atul ribwani haka dai har ka je uhudu wanda suka je kaza kaza har har a je sahabin karshe a daraja wadda ila babu wanda ya bai fi shi ba a sahabbai gaba daya to shi din nan inda za a samo shi irin waɗanda suke ake ba da tarihin su a bukhari ya riwaita nu'aiman din nan wadda misali yake shan giya yake kaza kaza amma dai sahabi ne da aka zo wani yana cewa Allah tsine maka kai kullum sai an zo amma bulala sai amma hukunci a gaban sahabbai kai ka Allah tsine ma annabi yace la tal'anu fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu kar ku sake tsine min shi saboda yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu so ko da irin su na ƙarshe kenan wanda suna yin kaba'ira maulan mu abul abbas shekhana amara tijani radiyallahu anhu yace da za a samu sahabin da ya fi kowanne karancin daraja a cikin sahabbai to ya fi waliyan duk duniya gaba daya duk cikan wali wannan sahabin ya tata shi nisan sama kaman wato tafiyan tururuwa ne takun tururuwa na milu wato dabibu namlatin ne wato a cikin dare sannan kuma kan fa'a cikin duhu ko kuma a afwan afwan maganar shehu yana cewa tsakanin wannan tafiyan sahabin da kuma wali duk cikansa kamar tafiyan tururuwa ne da kuma gaggafa gaggafa wanda ba tsuntsun da ya kai shi sauri a tsuntsaye to kamar gudunsa da tafiyan tururuwa shine bambancin sahabi wanda ya kasa kowa daraja a sahabbai da kuma waliyin da ya fi kowa cika in ji shauti jami'ar radiyallahu anhu shi yasa su ya su din masa ban qur'ani yake cewa menene la yastawi minkum man anfaqa min menene min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu amma yace wa kullum wa'ada Allahu al-husna haka ko dukansu kowa daga cikin su Allah ya mar alƙawarin aljanna in dai sahabi ne in ji Allah fa Allah ce la sayu minkum man faqa min qabli al-fath wa qatal cikin ku ku sahabban manzon Allah masu sallam ba ba zai daidai ba wanda ya ɗauki abin hidima ya ciyar kafin ai fatu makkata darajansa bara ta daidai da wanda ya ciyar yawa sannan kuma yayi jihadi kafin ai fatu makka la sai minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal wanda ya ciyar kafin fatu makka yayi jihadi kafin fatu makka ulaika wa innam a'zamu darajatan sun fi girman daraja min allazina anfaqu min ba'd wa qatal sun fi girman daraja akan waɗanda suka ciyar bayan fatu makkata suka yi jihadi bayan fatu makkata ma'ana wa'incan na farkon sun fi na biyu duk da ya musulunta kafin fatu makka ya zama sahabi kafin fatu makka ya ciyar da dukiyansa ya yi jihadi ba zai zama daidai in ji Allah da wadda ya musulunta bayan fatu makka ya ciyar da dukiyarsa bayan fatu makka ya yi jihadi bayan fatu makka ba su zama daidai ba Allah ce amma ula'ika wa'annan duka wa kullum wa'adan lahu husni duka biyun nan wanda ya musulunta kafin fatu makka ya ciyar ya jihadi wanda ya musulunta bayan fatu makka ya ciyar ya jihadi wa kullum dukkansu wa'adan lahu husni fa kullum wa'adan lahu husni dukansu mun yi musu alkawari da aljanna ma'ana dai dukan sabon manzon Allah ɗan aljanna ne da nassin Qur'ani so yanzu ɗayan sahabi da sahabi akwai fifikon daraja tsakanin su ya sahabi da wanda ba sahabi ba kuma kaga babu ma ba zai ma ba za ma a gwada ba ma nisan ya wuce wato a tsaya za a za a sa ni ma'auni alha'izi maratib alfahari kenan wayanda suka tare darajoji martabobi na abin alfahari wadda na bugan kirji a duniya da lahira a yi alfahari i'lam hudita anna afdal al-milal ilmun yuzilu shakka anka wa daran i'lam ka sani ya kai ɗalibi mai karanta wannan littafi ka sani hudida ina yi ma addu'a cewa Allah ya shirye ka ya shiryar da kai kan hanya madaidaiciya hudita kenan Allah ina ma addu'a Allah ya shirye ka anna afdalal minan ka sani mafificin baye-baye duka da mutum zai samu mannu baiwa minan baye baye to anna afdalal minan ka sani mafificin dukkan wasu baye baye shine Allah ya ba mutum ilmun ya ba shi ilimi ilimin da yuzilu shakka anka wanda zai kawar da kokwanto gabarinka wadaran ya kawar da dauda gabarinka kuma ilimin da zai kawar da ashakku wato kokwanto an ka gabarin ka wadaran ma'ana fa shak yuzilu shakka ne fa kar wani ya je na ce a shakku ya canja wasali ilmin yuzilu shakka an ka ka samu ilimin da zai gusar da kokonto gabarin ka wadaran da kuma dauda to bari dai mu karisa kawai bayanin fassara sai mu dawo mu yi bayani ina ga zai shigo koya ko dai ya tafi da bayani wa yakshifu al-haqqa li dhil qulubi wa yusilu al-abda ila al-matlubi ilimin kuma wa yakshifu al-haqqa ya yaye gaskiya li dhil qulubi ga ma'abuta zukata masu fahimta ya buɗe musu su ga gaskiya in sun samu wannan ilimin su ganta ƙuru-ƙuru ma'abota zukata kenan masu fahimta wa yusilu al'abada wannan ilimi shine wanda an same shi zai sadar da bawa ilal matsulubi zuwa ga abun nema sannan to anan sai mu tsaya mu yi bayani kafin mu ce yace ilam hudita ka sani ya kai ɗalibi mai neman ilimi musamman ilimin usulul fiqh ko kuma alqawaid fiqhiyya hudita ina ma addu'a Allah ubangiji ya shirye ka ya daura ka kan hanya madaidaiciya anna afdalal minan ka sani mafificin dukkan ni'imomi baye baye dukkan baye baye mafifici a cikin su ilmun shine mutum ya samu ilimi yuzilu shakka anka ma'ana ka samu ilimi wanda zai gusar maka da shakka wadaran da kuma wato dauda to nan baye-baye na Ubangiji akan bayinsa suna da yawa amma mafifici a cikin baye-baye da Allah zai bawa bawa shine samu ilimi mai amfani samun ilimi mai amfani shine mafificin duk wata baiwa da bawa zai samu ɗai kenan sannan ma'aunin da ake gane ilimi mai amfani kuma to shine ya gusar da abubuwa guda biyu dukkan wanda iliminsa ya gusar masa da abubuwa guda biyu to shine za ka auna ka gane lalle wannan ya samu ilimi mai amfani menene abubuwa guda biyu su ne ashubuhatu wa shahawatu ashubuhatu wa shahawatu ilimin da za ka yi ya gusar maka da shubha sannan ya gusar maka da sha'awa to wannan shi ake cewa ilmun nafi duk ilimin da ka yi shi bai gusar maka da biyun nan ba to bai zama mai amfani ba ko ba a yi sa'a ba domin ita shubha ba an ce a karatun da muka yi ba an ce ilmin yuzilu an yuzilu shakka ba ko ilimin da zai gusar da shakka ko kwanto gabarinka to ai shubha ita take gadar da shakka shubha abu mai rikitarwa mai rikita rikita wanda ba a gane ko halaccinsa ko haramcinsa gashi nan dai Allahu alamu to duk wanda yake da shubha a cikin sha'anoninsa to ya rika shakka kenan shubha shi yake gadar da shakka to an cire ma shubha shikenan ba kai ba shakka kenan yana gadar da shakka shi ba sannan shahawat kuma soye-soyen zuciya su kuma suke gadar da wato dauda a zuciyar bawa da kekashewar zuciya ta zama ba ta jin shayin yin aikata haram mai ita baya jin shayi na aikata haram kuma shi sha'awa din nan bin shahawat shi yake discouraging na jiki gangan jiki ga aikata da'at abubuwa na biyayya ga Allah to alama dai na ilimi mai amfani kawai mu rike a dunkule shine ilimi ya gusar da wa'innan cututtuka manya-manya guda biyu su ne a shakku wal menene waddaran ashakku waddaran ya gusar ma da shubha ya gusar ma da sha'awa sha'awoyi sannan in ya gusar da su ba sai ya yi me sai ya jawo ma abubuwa guda biyu kuma a maimakon su ba wai ya gusar kawai shikenan magana ta kare ba an gane bayanin kuwa ba ya gusar da shakka da dauda shikenan magana ta ƙari'a in ya gusar da su sai kawo waɗansu abubuwa kuma a wato a maimakon su menene abubuwa guda biyu shine yaƙini da kuma cikakken imani yaƙini da cikakken imani shi zai dafa ga wanda ya gusarwa shakka da dauɗaɗin nan domin yaƙini shine kishiyan shakka yaƙini shine kishiyan shakka to in an kore shakka sai yaƙini ya tabbata kenan sannan imani cikakke kuma shi sai ya samu shi ma wanda zai sadar da bawa ila al-matlubi da aka faɗa ya yakshiful haqqa li dhil qulubi wa yusilu al-abda ila al-matlubi ya yaye gaskiya ka rika ganin gaskiya ga tanan ba abin da ya rage sai dai ka bi kawai zai yaye gaskiya ga ma'abota zukata masu fahimta ya sadar da shi wa yusul al-abda kenan ila al-matlubi ya sadar da shi zuwa ga abun nema menene abun nema ga bawa a duniya bawa bai da abun nema kama a fahimtar da shi ya gane abun da wato aka halicce shi domin sa menene hadafi scope na halittar bawa shine bautawa Allah to ya samu ilimi da zai kawar masa da sha'awoyi da shubuhohi yadda zai bauta wa Allah haƙiƙanin bauta bai da wani abun da ya kai wannan tunda hakikanin abin da ya sa aka halice shi shine bauta Allah to ilimin da zai kawar masa da abubuwan da za su kawo mar matsala wurin hakikanin wato tataccen bauta da zai wa ubangiji babu kamar wannan ilimi din mai amfani din saboda haka zai samu imani cikakke wanda zai sada shi da dukkan abin neman sa da zai sa shi ya rika aikata kyawawan ayyuka wanda wannan shine kishiyan sha'awowi din duk lokacin da bawa ya samu ƙarin ilimi mai amfani to sai ya samu tabbata cika na yaƙini kuma arzikin bawa baya cika sai in ya haɗa wa'innan abubuwa guda biyu wa'innan abubuwa guda biyu ya samu cikakken yaƙini ya samu cikakken wato cikan imani to wannan shi zai zama jagora a addini wanda ya samu wannan wanda duk bai gusar da wa'innan a shakwa darnu ba a shakwa daran to ba zai zama jagora a addini ba ko ya zama jagora jagorancin ba zai yi kyau ba an gane bayanin da nake yi kuwa ko ya zama jagora ma'ana ba zai zama jagorancinsa ba zai yi ba irin wa'annan mutane su ne ubangiji yake faɗi a qur'ani wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun to yaqini din nan da muka faɗa hawansa uku ne yaqini hawansa uku ne kowane ɗaya yana wato daraja kan daraja ne a su uku ɗin akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin ilmul yaqin a yanzu a cikin mawaye bai san aljanna ba kowa ya san akwai aljanna ne a ilmul yaqin ne amma haka ne yawwa to ainul yaqin kuma kowa a cikin mu ya san aljanna ya san wuta ba wanda bai san akwai wuta akwai aljanna ba dukkan mun nan to amma akwai wanda ya ganta ko aljannar ko wutar babu to ran da duk aka je lahira za mu ga ga aljanna ga wuta ainihin yaƙin kenan kowa zai gani shi ne faɗin Allah uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin ko haka ne wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil gawin cikin suratul shu'ara kenan to wannan ranar ne za a ga ainul yaqin kenan za a ga wuta za a ga aljanna bayan da ilmul yaqin ka santa ne kawai baka taba gani ba to yaushe za a yi haqqul yaqini sai kowa ya shiga in aljannan ne in wutan ne in ka shiga ka ji daɗin ka ci ka sha in aljanna ne Allah samu daga ciki in wuta ne ya gasu ya babbaku ya ƙonu to ranar haƙul ya ƙini kenan maulana shau ɗahiru radiyallahu anhu wa arzahu wa atala baqa'ahu yana cewa misalin ilmul yaqini da haqqul yaqini yace kaman shine yace ya sani ya tabbata akwai america a lokacin da yake bayani kenan amma bai taba zuwa ba yace wannan shine ilmul yaqin kenan yace ya sani ya tabbata akwai America akwai gari da kasa da ake cewa America yace amma bai taba zuwa ba a lokacin da yake magana fa yace wannan shine ilmul yaqin kenan ya san tabbas akwai America amma iya sani ne kawai ko babu mai musu cewa akwai America akwai yace ainul yaqini kuma misali misalinsa kamar wato ya yi misali da makka da madina ya ce ya je ya gansu wuri-wuri ko ina ya gan uruku ya ce misalin haƙƙun yaƙi ne kuma kaman bauchi yace wannan ya wuce ya wuce ainul yaqini yace haqqul yaqini ne ciki ake ba su da sako da ba to haka to duk dai misalansa suna da yawa kamar zuma ne wani yana jin labarin zuma labarin ta kawai yake ji zuma zuma zuma zuma kawai bai taba ganin ta ba ma to wannan ilmul yaqin to akwai na sama da shi shine wanda ya taba ganin zuma ya ga kala kalan ta ma ya ga farar saƙa ya ga jar saƙa haka to wanda ya ɗanɗana shine mai haƙƙul yaƙini kenan wani kuma yana jin ana cewa ana mari
ko wani abu da ake cewa mari yana jin labarin abu kaga ilmu ya ilmi ya san a kone ya ake da hannu ake yi a dubi fiskan mutum a tsinke shi da mari to wannan labari yake ci to ta rana ana nan kawai yana ta jin mari yace ni kan me mari nan tun yana yaro me mari na a mutum ya dauki hannun sai kwadawa mutum a kuma to shine mari to shine mari to ta rana ana nan ana nan kawai da kan ilmul yaqin ne a gaban sa kawai sai wani ya tsalle dauke wani da mari sai oh haka mari yake ga wancan ya rike kuma yana jujjuyawa kai sai to wannan shi ake cewa mari to ainul yaqini kenan to haqqul yaqini to shine rana ta ɓaci wata rana ana cacar baki kawai kan ya ankara sai ya ga ya fara garin duhu kawai wani ya yi sauƙe mai mari to nan ya haɗu da haƙƙul yaƙini kenan ya wuce ilmu ko ainul yaƙini haka dai misalansu yake sai
to a takaice da ilimin nan na mai amfani shine wanda zai gadar maka da wata bishiya da za ta rika haifan maka da duk wani kyakkyawan zance da kyakkyawan aiki in mutum yana da ilimi mai amfani to ilimi mai amfanin nan zai dasa masa wata bishiyan da za ta rika haifar masa da 'ya'yan bishiya wanda su ne za a rika jin kyakkyawan magana a daga gare shi da kuma kyakkyawan aiki kishiyan ilimi kuma shine jahilci shi kuma wata ƙatuwar shirgegiyar bishiya zai tsirar maka wadda za ta rika haifar maka ‘ya'yan bishiya ita ma wadda za a rika gani a tare da kai su ne miyagun maganganu da miyagun ayyuka shi zai rika haifar ma shi kuma فحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواردي يا كي ɗalibi mai neman ilimi yace faharis in dai ka tabbatar da wannan abinda muke ma magana wannan abinda muke magana a kai wato ilimi mai amfani da muka zana ma din nan in dai shine sakamakonsa in dai shine matsayinsa ya kai dan adam abokin magana to fari kai kwaɗayi makwaran kwaɗayi kuwa kai ƙoƙari matuƙar ƙoƙari kai kwaɗayi matuƙar kwaɗayi ala fahimi kalil kawa'idi bisa fahimtanka ga waɗannan ƙa'idodi waɗanda wato ƙa'idodi da za mu karanta kenan a wannan littafi yanzu shimfiɗa yake akwai ka'idodi ne za mu fara karantawa alkawa'idul fiqhiyya ka'idodi na fiqh to wa faris kai kwadayi kai kokari mutuka kai kwadayi mutuka ala fahimika bisa fahim ka tabbatar da fahimtanka lil qawa'id ga wa'annan ka'idodi jami'atul masaili wanda suka tattaro mas'aloli ashwaridi wanda suke a rarrabe matsaloli ne biyu a can ɗaya a can uku a can a littattafai na manya-manya na addini suna rarrabe a wurare daban-daban a shiwari kenan to sai aka taro su gaba ɗaya aka dunkule su a littafi ɗaya gashi wanda gela in ka ce za ka kwakulo su ne to aiki ya same ka sai ka shekara da shekaru kana karatu baka gama haɗa su ba amma yanzu an tsintsinto su a manya-manyan littattafan musulunci an tara su an yi littafi ɗaya kowace ka'ida guda ɗaya in ka same shi mai zaman kansa ne kowane ka'ida guda ɗaya wato mai zaman kansa ne ma'ana za mu zo ne za a warware a gaba don ƙila ka'ida ɗin makanta a san me ka'idan tukun ka'ida ma'anansa abu ɗaya ne wanda za a dasa ka a kansa a ce ma ka riƙe shi gam wannan yana shiga duk wani wasu babuka a musulunci shine ake cewa ka'ida yana shiga duk wasu babuka a musulunci kamar misalin a ce ma al'amru ya qatadil wujub duk wani umarni da Allah ya yi to yana gwada wajabci ne sai dai wata ɗarina ta zo da ta nuna ba wajibi ba ne kaga wannan ka'ida aka ɗaura ka akai duk wani umarni in Allah ya umarni a Qur'ani to ya qatadil wujub yana hukunta wajibi ne dole ai amma an samu wata karina ta zo ta ce wannan mustahabbi ne a wannan mandubi mubahi ne to sai ya koma sai a ce ma a wannan amrun ne yaktadil ibaha ko amrun ne yaktadil menene al'amru taratan yaktadil wujub وتارة يقتضي يقتضي الإباحة ko annadab ko duk dai yadda ya zo to amma ainihi ka ka'ida duk umarni yana gwada wajabci ne kaga yana shiga kowane babi a nan gudan to akwai abin da ake kira dabita kuma bayan ka'ida akwai dabita suna nan dai ba ma shi ba su kadai bane ma wanda za mu zo mu yi insha Allah bi mashi'ati Allah tabaraka ta'ala fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taqtafi subul alladhi qad wuffiqa in ka samu wannan ka'idoji da suke rarrabe a cikin littattafa daban-daban manya-manyan na addini ka haɗe su ka karanta ka gane su fatartaqi sai ka hau khayra murtaqa mafificin mahaya sai ka hau mahaya mafifici ka hau mafificin mahaya fatar taƙi khairar murtaka ka hau mafificin mahaya fil ilmi a fagen ilimi za ka hau mafificin mahaya wurin hawa mafi kololi ma'ana a cikin fagen ilimi fil ilmi wa taɓa tafi sannan sai ka bibiyi subulan lazi kad wuffiqa tafarken waɗanda aka yi musu muwafaɗa manya-manyan malamai wanda Allah ya shirye su suka hau hanya daidai ba za ka shiga rudani ba in ka san wannan ka'idodi in kuma baka karanta su ka san su ba to ka haɗu da rudani a rayuwarka kai kuma ka haɗu da rudani za ka ji an ce ma wannan hadisi ka zo misali ka ɗauko littafi bulugul marami na ibnu hajara a karantar da kai wani ya zo ya tambayi annabi Muhammad sallam cewa ya rasulullah inna alwala na taba al'aura na kan ya alwala ta annabi ya ce inna babatun minka tsokan jikinka ne ba kawai alwalanka tana ka hau kan wannan ka'ida kana kana ji duk duniya kowa ya zo ya fatawa kawai ka samu hadisi gashi ya inganta kuma ibnu hajara ya ce ya inganta kana jira mutum kawai ya zo ai ba wani abu ai mutum ya alwala ta ba alwala ba kamai ka hadisi ya inganta akwai wanda ya kai annabi ne sanin ya kamata sallallahu sallam don haka kawai ya inganta kowa kawai ya alwala ya sosa yadda yake so kawai ba wani abu hadisi ne gashi nan kuma ya inganta ka karanta ka'ida kana har nema maka ke a mafatawa kai kana zumuɗi bakinka yana rawa yana jiran yana susa amma tambaya kai hau mukamin fatawa ka ɗauru washe gari ka je ɗaukar darasi kuma sai ka ce ma shi ma ya inganta ga wani kuma ya zo ya tambayi annabi ya rasulullahi na alwala ne sai na taba al'aurata ya alwalata annabi yake ka sake takare daga nan sai hau zare ido kuma kila ma ka yi zumuɗi har ka yi wa wani fatawa a jiya jiya ba a mutane suke tattafin nan kaji kaji masu bidiyon nan wai an rubuta wai ai wai in ka taba al'auran ka wajen kaza kaza wai babu hadisi ya inganta hadisin wane ga isnadi kaza kaza washe gari kawai ka zo ka karanta wani kuma ya inganta ya tambaya annabi annabi ya ce alwala ta kare sai ka hau zazzare ido sai ka to yanzu ya sani na riga na bada fatawa kuma ya za a yi sai ka warware to wannan ka'idodi da za mu karanta su za su fitar ma da zare su ware ma zare da abawa su cire ma kitse a wuta ka bambance irin waɗannan rikita rikita shi yasa wasu manyan manyan malamai kamar Abu Ja'far Ja'far al-Bahawi suka yi hadisai littattafai kai akan wannan matsaloli misali irin mushkilul athar wato an tare hadisai ne zalla irin wa'annan annabi ya ce kaza a ɗauko wani hadisi kuma ya yi karo da shi sai a kawo mafitan hadisi hadisan haka za ka an tara tunanin littattafai wadda aka wallafa akan wannan matsala ne shine yake cewa fatar taƙi khaira murtaka sai ka hau mafi daraja mafi khairin mahaya makura ololuwa fil ilmi a cikin ilimi wa taqtafi sai ka bibiyi subulal ladhi kad wuffiqa tafarkan waɗanda aka musu muwafaqa aka musu aka daura su kan hanya datattiya wa hadhihi qawa'id nazamtuha min kutubi ali al-ilmi qad hassaltuha wa hadhihi kaga waɗannan qawa'id wa su ka'idodi ne nazamtuha na tsara su wanda kuma قد حصلتها na tabbatar da wa'annan ka'idodi ne min kutubi alil ilmi daga littattafan ma'abota ilimi na ma'ana na tabbatar da wa'annan ka'idodi ne daga littattafan mazowa ilimi za mu zo dai da hankali insha Allah za ku ji ka'idodin duka ɗaya bayan ɗaya insha Allah جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر وإنني من يمال من سوني وإن دا سكا تتر وإن سكا سسا ككفا وإن قائدودي وإن قائدودي سوني وإن أكتشي فرقا وإن يدو ناسو شيني محمد بن إدريس الشافعي ba wai babu su bane a daɗin akwai su amma shi ya fara documentin nasu ya dawwana su a talifi ya tattara wannan ka'idodi din wanda ina mai tabbatar muku in Allah ya yarda in muka karanta wannan littafi muka sauke shi musamman ma da a ce ka karanta fikhu ko da na malikiya ne ka yi su'alari din nan zuwa ha muktasar khalil rahimahullahu ka duba mudawwana to in ka karanta wannan ka'idodi zaka gane ashe da sauranka ka karanta karatu ne baka san ya za a sarrafa shi ba gashi nan kuma malam baiti ne arba'in da bai shige da bakwai ba haka gaba ɗaya littafi da shi baiti arba'in da bakwai ba gabaki ɗan littafin amma in ka karanta shi wallahi kai da kanka za ka ji to ashe haka ne akwai abubuwa da mutum ya bari a baya wanda tuli tuli ka karanta har muktasar amma baka gane ya ake sarrafa abubuwan ba saboda haka sai a sa hankali sosai a wannan karatu da muka sa a gaba wannan darasi mai muhimmanci ya za'umul maula wayannan malamai ina roƙon Allah Allah ubangiji ya saka musu azimal ajri ya saka musu da mafificin wato mafi girman lada ya saka musu da mafi girman lada wal afwi ina roƙon Allah kuma ya yi afuwa gare su ma'a ghufranihi sannan kuma ina roƙo Allah ubangiji ya bayan ya musu afuwa din ya hada hadda gafara gafararsa gare su wal birri da kuma kyautata a gare su su wa'annan manya-manyan malamai da suka yi aiki na tattara wa'annan ƙa'idodi da muka karanta a baya saboda haka dai yan uwa wannan shine karshen mukaddima na wannan littafi zama na gaba za mu shiga fasili da yake magana akan niyya ta ji ne ya niyya take ba niyya da da kullum kana ji ana cewa in ka zo karatu ka ce anniyatu da daura niyya to me niyya ina da ina ne take ya take kai kullum kawai anniyatu innamal a'malu binniyya ko innamal a'malu binniyat to me niyya ne fasali za mu karanta musamman akan niyya ne insha Allah tabaraka wa ta'ala akwai mai tambaya tunda baitukan sun yawa a cikin abin da muka karanta ko babu mun karanta ya kai baiti takwas ko to in da mai tambaya to eh hassaltuha na tabbatar da su min kutubi ahlil ilmi daga littattafai na ma'abota ilimi hassaltuha na tabbatar da wayannan ka'idodi ne daga littattafai na manyan ma'abota ilimi manyan manyan malamai ma'abota ilimi na abarari nagartattu mutanen kirki daga birru masu aikin kwarai kenan wa yusilu da abada ila al-matlubi wannan iliman idan mutum ya same su wannan ka'idodi za su sadar da mutum zuwa ga abun nema babu abun nema a wurin bawa kamar ya samu yadda zai bauta Allah hakikanin bauta tunda abinda hadafin halittarsa shine bautawa ubangiji wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to wannan ilimi idan ka yi shi zai sadar da bawa idan bawa yi shi ilal matsalubi zuwa ga abun nema shine ya bauta Allah hakikanin bauta aha wal hikamil bahirati al gazira wato da ma'abocin hikimomi al bahirati wanda suke wanda suke wato masu rinjaye al gazira ma'ana al kasira kenan masu yawa bahira bahara ay ghalaba hikimomi wanda suka yi rinjaye wanda suka yi masu yawa Allah shi ma'abocin su سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي على صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نيكا يوشي ne sunan gidan babba inu alaikum gobe ko karfe nawa kuma to a takaice dai gobe akwai suna daga in mun tashi daga nan dai in mun ji tayi za mu yi kokari sai mu tafi da wuri in ya so ma sai a taho da wuri kawai mu yi karatu sai mu haɗa wazifa da hailala gobe tunda akwai sunan kuma yana da muhimmanci mu samu halarta an gane yana da muhimmanci mu samu halartar suna da haka sai a zo da wuri tayin ɗin da muke fara karatu sai mu yi karatun daidai gobe na mene kira'at ne gobe ko na kinji to idan muka yi sai mu daɗe sai mu je mu halarci suna